الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله wani zai shiga addinin musulunci za ka shiga addinin musulunci kai ka amince ko wani ya takura ka to zan gaya maka abin da ake shiga musulunci da shi abin da na faɗa sai ka faɗa ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah abinda ka ce daga yau na amince bisa yarda ta da raɗin kaina da gamsuwa ta da 'yanci na ba wanda ya cancanci a bauta masa da gaskiya sai Allah shi kaɗai da ya halicce mu ka yadda da wannan kace daga yau na amince Allah ya aiko annabi Muhammadu bawan Allah ne manzan Allah ne da alkur'ani da musulunci ka amince da wannan to amincewarka da wannan shine shigarka musulunci yanzu ka zamo ɗaya daga cikin musulmi da mu da kai duka nan mun zama ɗaya menene sunanka ya sunanka Layson to Layson Nelson ok wancan na Mandela to Nelson na Mandela to kaga yanzu wani suna kake so a canza ma ko abin maka Nelson din wanne kake so zaɓi da kanka Allah ya ce maimakon Nelson yanzu a dinga kiransa Ibrahim annabi Ibrahim shi ne wanda Allah ya kama sunansa sau 69 a cikin alkur'ani kuma duk annaba wanda suka zo a bayansa a cikin zuriyarsa suke saboda haka sunanka Ibrahim daga yau muna fata Allah ya tabbatar da mu da kai a cikin addinin musulunci daga wani yanki ka fito biyu to kuma sai ka biyo ta cikin musulunci don haka Allah ya biyo mana da alheri duk inda muke don haka akwai 'yan kwamitinmu da za su karantar da kai addinin musulunci suna nan a bayanka muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da mu da kai a cikin musulunci akwai abin da ya hau kanka yanzu yanzu Ibrahim 'yan kwamitinmu za su yi maka bayani yanzu sannan akwai kuma abin da za a koya maka shi kaɗan kaɗan har ka fahimci addinin musuluncin da ka shigo cikin tsanaki cikin ilimi cikin fahimta cikin ganewa Allah ya ganar da mu baki ɗaya man yahdillahu fa huwa al-muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاترة ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar wanda ya zo sha shida ga watan bakwai dubu biyu da sha hudu za mu tashi suratul insan wannan sura a tartibin ƙur'ani ita ce ta saba'in da shida adadin ayoyinta talatin da ɗaya adadin kalmominta ɗari biyu da arba'in da uku adadin hurfanta dubu ɗaya da sittin da biyar kamar yadda wannan sura ta nuna suratul insan za ta yi magana ne a kan mutum farkonsa da tsakiyarsa da ƙarshensa ma'ana farkon halittarsa da zamansa a duniya da kuma komarsa a lahira na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا wannan sura bayan ana kiranta suratul insani ana kuma kiranta suratul dahari malamai sun yi maganganu guda uku dangane ga inda aka saukar da wannan sura magana ta farko wasu malaman sun ce dukkaninta a madina aka saukar da ita annaha madaniyatun kulluha qalahu al-jumhur mafi yawan malamai suka faɗi wannan minhum mujahid wa qatada wa thani makkiyatun wasu malaman suka ce a madina aka saukar da ita a makka aka saukar da ita inji malam ibnu yasarin da muqatil arwaito irin wannan daga abdullahi dan abbas auli na uku inna fiha makkiyan wa madaniyan a cikinta akwai ayoyi saukar makka akwai ayoyi saukar madina to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce hal ata alal insani hinun min dahar lam yakun shay'an mazkura kalman hal malamai sun mata fassara guda biyu ai qad wasu fassara hal da qad ai qad ata alal insani hinun min ad-dahr tabbas wani zamani daga cikin zamunna ko wani lokaci daga cikin lokuta ya zo ma dan adam a lokacin lam yakun shay'an mazkura a lokacin baya daga cikin abin da ake ambato babu shi a samuwa amma Allah ya kaddara shi a rubuce amma ba a riga an halicce shi ba wannan idan al'insan yana nufin annabi adam domin Allah ta'ala ya gaya mana wa khuliqal insanu da'ifa an halicci mutum da rauni wani gurin ya ce walaƙad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masanun haƙiƙa na halicci mutum daga salsal shine irin busasshen yimbu min hama'in wanda ya fara bashi wanda yake wato baki-baki masnun wanda ya fara bashi-bashi wato kwaɓaɓɓiyar ƙasa kuma mai danko kuma busasshiya daga nan aka gina gangar jiki ko sikelato na annaba adam hadisi ya zo a cikin at-tirmidhi da sanadi ingatacce manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce lokacin da Allah ya nufi halittar ɗan adam na farko shine annabi adam sai ya umarci mala'ika jibrilu ya shigo duniya ita lokacin akwai ta ya ɗebo ƙasa wacce za a yi annabi adam da Allah ya ce maka ƙasa to shine sai jibrilu ya ɗauko dangogin ƙasa ya dantso turɓaya da burji da yashi da mare-mari da tsakuwa da dutse da jan ƙasa da farar ƙasa da mai laushi da mai tauri da mai tsandauri duka ya zo sai aka kwaɓa ƙasar aka yi gangar jikin annabi adam tsawonsa a sama zira'i sittin kamar falwaya goma sha biyar misali faɗinsa zira'i bakwai kamar falwaya biyu da rabi misali haka aka yi annabi adam ya zama cewa wannan shine tsawonsa kuma wannan shine faɗinsa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ba a gushe ba ana rage tsawon ɗan adam da faɗinsa har ya dawo kamar yadda yake yanzu in ka duba mutanen baya za ka ga sun fi mu tsawo sun fi mu kauri mu kuma yanzu daɗa raguwa ake daɗa raguwa ake mafi tsawon mu yanzu watakila shine jaririn da to amma kuma yanzu mu ma na baya suna kasa mu ne suna kasa mu ne haka za a yi ta tafiya bisa ka ga mutum ɗan tsurut amma da wayansa da ka ga yaro in aka haifi jariri sai kwana uku ko biyu bai buɗe ido ba amma yanzu ana haihuwa sai ka ga idonsa ƙuri yana kallon ka to ya gama wayo tun a ciki saboda haka idan ana nufin ɗan adam na farko kamar da waccan ayat ta nuna to sannan Allah ta'ala rubuta yace wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin kenan asalin halittar ɗan adam inna masala isa inda Allah ka masali adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun a asjudu liman khalaqata ina atsin wato yumbu tabo wanda aka kwaba shi kuma ya fara bashi in ka taba hannunka zaka ji yana danko in kuma ya bushe shine yake zama kamar wato salsal in ka kwankwasa zaka ji kwankwankwan din nan lalace kalfakhar kamar irin wato tsingaro irin bayan talle ko bayan randa ko bayan tukunya kaga ai tukunya asali ta ɓoce aka sarrafa ta ta bushe in ka kwankwasa ta sai ka ji tana kwankwankwan wato ta riga ta yi tauri kenan to lokacin da Allah ya busa masa rai kuma sai kuma ya zamo mai nama mai tsoka mai jini mai komai to ƴaƴansa kuma su kuma sai aka yi su daga wato abin da Allah ya gaya mana daga mani daga kaza daga kaza har ya zuwa suka zama abin da suka zama in kuma ana nufin kowane mutum ba annabi adam kawai ake nufi da wannan aya ba kowane mutum ai akwai zamanin da babu shi sai dai a rubuce yanzu wanda ya shekara 60 in ka koma 61 baya ya sunansa lam yakun shay'an mazkuran bai zamo abin da ake ambata ba a cikin duniya ko a cikin samammu amma yana cikin abin da ake ambata a cikin rubutattu domin Allah ya rubuta zai yi shi kuma ya kaddara zai yi shi kuma ya ga damar yinsa kuma ya halicce shi yanzu duk wanda babansa da babarsa sun yi shekara aure ne baya shekara hamsin to shekara hamsin da ɗaya baya kafin babansa ya auri babarsa tana budurwa yana saurayi shi ɗan da za a haifa yana ina lam yakun shay'an mazkuran bai zamo abin ambato ba a cikin samammu amma a wajen Allah yana nan a rubuce domin Allah ya rubuta duk abin da zai faru a duniya tun kafin faruwarsa yaya zai faru in zai faru yaushe zai faru shi ne Allah ta'ala in an fassara hal ɗin nan da ma'ana ƙad kenan malam farra'u ya ce ƙad'ata ai ƙad'ata alal insani wa hal takunu khabaran wa takunu jahadan ita hal takan zo da ma'anan labari kuma takan zo da ma'anan inkari فهذا من الخبر wannan ta zo ne da ma'anar labari li'annaka taqulu hal wa'aztuka ban yi maka wa'azi ba kaga ai ba su ake ka bada amsa ba tabbatarwa ake yi wa hal ataituka shin ba na baka ba ai na baka ko to so ake ka tabbatar an baka din to shine ma'anan hal ata alal insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura to kuma zamani zai ƙara zuwa wa mutum ɗin a cikin duniyar kuma lam yakun shay'an mazkuran min al ahya idan mutum ya mutu ya samu shekaru aka manta da shi kaga a cikin duniya dai ana lissafin samammu ba za a saka shi a ciki ba domin ya gama rayuwarsa a duniya ya tafi kabari to shi yasa dan adam yana da matakai kusan guda bakwai lam yakun shay'an mazkuran lokacin da babu shi kwata-kwata sai dai a rubuce a wajen Allah sai Allah ya kaddara auren mahaifinsa da mahaifiyarsa idan suka samu saduwa Allah ya kaddara aka ɗauki wani shashi na ruwan namijin aka ɗauki wani shashi na ruwan matar aka gauraya shine mai nufatin amshajin aka gauraya aka sa a mahaifa to sai ya ɗauki lokaci daga nan sai ya koma gudan jini sai ya ɗauki lokaci sai ya koma tsoka sai a buɗe tsokar a yi wayarin ɗin ƙashi da jijiyoyi da ɓargo da ido da ƙwaƙwalwa da hanji da hanta da huhu a yi masa ƙofofi guda tara a yi ƙofar ido a saka ƙwayar idan a halicci ganin a yi wayarin ɗin kuma idan a halicci kunne guda biyu a halicci hanci a yi baki a yi dimbarin bakin sannan a yi labba a yi kayan komai a yi makogwaro a yi duk komai bayan an haɗa ƙashi da komai a lullube da jijiyoyi a lullube da tsoka a yi wayarin ɗin ruwa a yi warin ɗin jini duk a haɗa komai da komai sai ka ga mutum kuma ya zama ɗan tayi yana nan sai zama ɗan jariri sai a haife shi sai ya faɗo duniya to sunansa jariri yana buƙatar kulawa ta musamman sai an ba shi nono sai an kula da shi har ya zama kuma an yaye shi ya fara rarrafe ya fara tashi ya fara tafiya ya fara magana har ya fita daga cikin jarirai ya koma 'yan yaye ya koma yara ya koma matasa ya koma kuma ɗan shekara arba'in ya tafi har ya tsufa kuma ya mutu to kaga matakai matakai Allah ya sa wa ɗan adam lokacin da zai zama mazkuran har kuma ya zama kuma ba mazkur ba an sake fitar da shi daga duniya an tafi da shi lahira wani kuma zai shigo duniyar har ya fita kai baka san shigowarsa ba baka san fitarsa ba kai ma ka shigo ka fita wani yana nan a duniyar amma bai san ka shigo ba bai san kuma fitarka ba ko kowa ne ya san ka ba kowa ne ya san ka ba saboda haka wanda ya san ka shi ya san shigowarka wanda ya san ka shi ya san fitarka wani zai san shigowarka lokacin da aka haife ka amma ba zai san fitarka ba sai ce ah wani wai ina yake ne ya ce ai ya mutu ma'ana ya tafi kenan wani kuma bai san shigowarka ba amma ya san fitarka wani ya san shigowarka ya san fitarka wani bai san shigowarka ba bai san fitarka ba wani ya san shigowarka bai san fitarka ba wani ya san fitarka bai san shigowarka ba haka muke ta shigowa duniya muke ta fita kawai a shigo a fita a shigo a fita saboda kada wani ya tare ma wani guri yanzu da kakan kakan kakan kakanka yana nan a gidanku shi ma kakan kakan kakanka mai bin sa yana nan duk wannan tsofaffin ka tarar da su ana ta shanya su a rana duk suna nan ba su mutu ba kai ma ka zo ɗanka ya zo jikanka ya zo duk sai a tare mutane guri sai ga ana neman kai da mutum da watakila sai dai a yi gidan da za a dinga fakin ɗin mutane in suka tsufa ana ajiye su don a huta to amma Allah cikin ikonsa ita kanta mutuwan nan rahama ce in dai aljanna zaka saboda in ka mutu din sai ka dan ba wani guri shi ma ya dan taba shi ma shi ma ya mutu to haka za a yi ta tafiya wasu na wakiltar wasu wasu na bin wasu wasu na karewa wasu na maye gurbin su har duniyar ta kare baki daya to shine malamai suka ce abinda ake nufi kenan cewa inna khalaqanal insana Allah ce haƙiƙa mun halicci ɗan adam min nuɗufatin daga ɗigon maniyi alam yaku nuɗufatan min maniyin yumna bai zamo wato ɗigo ba daga mani wanda ake sa shi a cikin mahaifa kaga ya zama hakan kenan ko kuliƙal insanu min nuɗufatin fa iza huwa khasimun mubin an halicci mutum daga ɗigon mani amma sai ka gan shi mai yawan husuma ko mai bayyana husumarsa min nudfatin amshajin daga digon mani wanda aka gauraya shi ya khuruju min bainu sulbi wa tara'ib sulbin rajul wa tara'ibul mar'a ma'ana ta nan yake fitowa tsakanin namiji da mace sai a gauraya a cuɗanya a gauraya a cakuɗa sannan kuma sai a samar da shi nabtalihi Allah ya ce muna jarabtarsa muna gwada shi in ya shigo duniya to abin ya zamo jarabawa kuma faja'alnahu Allah ce don haka muka sanya shi sami'an mai ji domin ya ji wa'azi ya ji karantarwa basiran mai gani saboda ya ga dalilan da suke tabbatar da samuwar Allah waɗannan hanya guda biyu as-sam'u wal basaru da su ake kafa wa mutum hujja ranar alkiyama alam ya'tukum nazirun qalu bala qad ja'ana nazirun fakazzabna wa qulna ma nazzala Allahu min shay in antum illa fi dalalin kabir wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabi sa'ir huwa allazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an faja'ala lakum as-sam'a wal'absara wal'af'ida Allah ya sanya maka ji don ka ji abin da Allah yake so a ji ya sanya maka gani don ka ga abin da Allah ta'ala yake so a gani shi sa Allah ta'ala ya yi wallazina amanu ati'ullaha war rasula wala tawallaw anhu antum tasma'un wala takunu kallazina qalu sami'na wa hum la yasma'un إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون kenan ji da fahimta da bahaushe ya ce in kunne ya ji jiki ya tsira to akwai ƙari in kunne ya ji kuma ya fahimta kuma ya yi aiki to sannan jiki zai tsira amma ji kadai ba zai sa ka tsira ba domin an tambayi waɗancan ba ku ji ba suka ce mun ji amma ba mu yi aiki ba kenan sai ka ji ka fahimta ka yi aiki sannan ne za ka tsira to shine kenan ashe hujja ce da Allah ya sanya wa mutum ji ya sa gani domin ya ji wa'azi ya ji hujjoji ya ji dalilai kuma ya ga hujjojin da ke nuna samuwar Allah da idansa inna hadainahu sabila Allah ya ce lalle mun shiryar da shi ta farki in ma shakiran ko ya zama mai godiya ya bi tafarkin Allah daidai wa in ma kafura ko kuma ya zama butulu ya butulce wa Allah wa hadainahu najdai wa amma samudu fa hadainahu fastahabbu al'ama ala al-huda Allah ce na shiryar da su malamai sun ce shiriya iri-iri ce har guda hudu shiriya ta farko lokacin da aka halicci dukkan halitta sai da Allah ya kimsa mata yadda za ta rayu ka yi mamakin yadda tururuwa take rayuwa da yadda take haihuwa da yadda take aure da yadda take tashi da yadda take balaguro da yadda take kafa daula da yadda take neman abinci da yadda take gyara abincin da yadda take ajiye abincin yadda ba zai lalace ba ka kalli kura yadda take farauta da yadda take haihuwa da yadda take renan ɗanta duk kura kura kuran ce wannan nata amma kuma tana haihuwa tana renan ɗanta ka duba yadda zaki yake haihuwa ke renan ɗansa duk halittun nan Allah ya kimsa musu dabarar farauta da dabarar reno da dabarar haihuwa da aure da saduwa da dukkan harkokin rayuwarsu shine Allah ta'ala yake cewa komai Allah ya halicce shi inna kulla shay'in allazi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada a'ta kulla shay'in khalqahu thumma wallazi qaddara fahada Allah da ya halicci komai ya shiryar da shi yadda zai rayu wannan shiriya ce amma shamila mutlaqa li jami'il khalq sannan akwai hidayatut tawfiq at-tawfiq ila al-haqq ai maka muwafaqa ka gane gaskiya to ba mai maka wannan sai Allah shi sa ake kiransa hidayatul tawfiq wal ilham ai maka tawfiki ai maka ilhama to wannan sai Allah ta'ala shi sa Allah ya ce anan laisa alayka hudahu walakin Allah yahdi man yasha man yahdillah fa huwa al muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida wannan shiriya ce irin ta me tawfiq wal ilham akwai kuma hidayatul dilala wal bayan hidayatul dilala wal bayan a shiryar da kai ta hanyar nuna maka dalili a kuma yi maka bayanin yadda za ka ba Allah ka tsira Allah yana son kaza baya son kaza in kai kaza yana da kyau za ka samu lada in kai kaza ba shi da kyau akwai alhaki alhakin wannan shirka alhakin wannan kaba'ira wannan da kyau wannan kaza wannan kaza to wannan bayanin shine bayanin da annabawa suke yi da magadan annabawa su ne malamai yasa Allah ce wa innaka latahdi ila siratin mustaqim lalle kana shiryawa zuwa ga tafarki madaidaici wannan shiriya ce ta hidayatu dilala wal bayan akwai hidaya ilal jannati aw ilan nar a shiryar da kai ka tafi wuta ko a shiryar da kai ka tafi aljanna idan mutum ya mutu dan aljanna ne to ina zai tafi yanzu an ce tafi aljanna ina za ka yi hanyar kano ko hanyar gabas ko yamma ko kudu ko arewa ko sama za ka yi tsalle ko ƙasa za ka yi haƙa ka shiga sai an nuna maka inda take ko saboda haka Allah subhanahu wata'ala idan ya shigar da 'yan aljanna aljanna me za su ce الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم يموت مزاعتي وهدوهم إلى سواء الجحيم إلى صراط الجحيم وشري يد سوزوا كتفرك الجحيم هدو أشري يد سو معنى أكاما سو أنونا مسحنيا ستفو جحيم تكون أشيء كنان Allah shi kaɗai yake shiryar da wanda ya ga dama shiryar da shi Allah shiryar da mu shi yasa kullum muke roƙon Allah sau goma sha bakwai a cikin sallolinmu na farilla a zahar hudu la'asar hudu magariba uku isha hudu asuba biyu muna cewa ihdinas siratal mustaqim Allah shiryar da mu tafarki madaidaici siratal lazina an'amta alaihim tafarkin wanda kai musu ni'ima to su aka wa ni'ima su hudu ne duk hanyar da kake bi in ka ga ba hudun nan to ka tsaya ka yi tambaya ko ka bacewa hanya tambayi ka ce hanyar ce kuwa Allah ce man yuti illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa in dai kana bin hanya kaga ba ta annabawa ba ce ba ta siddiƙai ba ce irin sa abubakar siddiq ba ta shuhada ba ce irin umar usman ali ba ta salihina ba ce irin sauran bayin allah na gargari ba kaga ba ka jin motsinsa a kan hanyar to dakata kai fakin ka tambaya ka ce da allah nan ina za ta in an ce ba hanya annabi da sahabbai ba ce to kai fakin anan ka jira tukunna a nuna maka hanyar saboda haka Allah ce inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura Allah ya baka wannan damar ya halatta maka wannan damar ka gane wannan daidai ne wannan ba daidai ba ne sai kuma ka zaɓa da kanka inda za ka bi Allah ya shiryar da mu tafarki madaidaici na'am
إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Inna a'tadna lil kafirina lalle mun yi tanadin salasila marin ɗauri da sarƙar ɗauri wa aghlalan da ƙuƙumi wanda ake ɗaurewa a wuya da ankwa da ake sawa a hannu da mari da ake sawa a ƙafa da kuma a haɗe ukun gaba ɗaya shine ƙuƙumi to duk an yi tanadin wannan wa sa'ira da kuma azabar sa'ir an yi tanadinsa ga kafirai kafiri ya shiga uku haka muna kira muna magiya muna shela da duk wanda ya tabbatar kafiri ne ya maza ya koma kan addinin Allah ya shiga addinin musulunci in ka shiga addinin musulunci to ka bi annabi Musa tare da attaura in ka shiga musulunci ka bi annabi Isa da injila in ka shiga addinin musulunci ka bi annabi Muhammadu da alqur'ani la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallazi nafsu muhammadin biyadi ma yasma'u ma yasma'u bi min hadhihi al-umma yahudiyyun wala nasraniyyun thumma mata wa lam yu'min billazi ursiltu bihi illa kana min ahli an-nar na rantse muku da Allah wanda rayuwata take hannunsa babu wanda zai ji na a duk faɗin duniyar nan ko ba yahudi ko ba nasare ko ba maguje bai yadda da abin da aka aiko ni da shi ba sai Allah ya saka shi a wuta innal abrara bayan Allah ya faɗi waɗancan batattu 'yan wuta da abin da aka musu tanadi na ɗauri da ƙuƙumi da sa'ira sai Allah ya ce innal abrara lalle nagartattu nagartattun bayi yashrabuna su suna sha min ka'asin daga wani kofi kana mizajuha abinda aka zuba a cikin kofin an gauraya shi an cakuɗa shi an ɗiga masa filebo sunan filebon kafura kafur sunansa wato ta wajen ƙamshinsa da zaƙinsa da ɗanɗanansa da kuma zaman da zai maka a ciki zama na lafiya ainan wani ruwa ne wani marmaro ne yashrabu biha ibadullah wanda bayan Allah suke sha daga gare ta yufajjiruna ha tafjira suna bubbugo da ita bubbugowa suna bulbulo da ita bulbulowa suna keto ta ketowa ma'ana duk inda ka ja ruwan sai ya bi ka baya bukatar sai an maka wayarin kakka ce an dauke ruwa ko ka ce daga wani guri ake turo ma a'a kawai duk inda ka ja sai ya bi ka in ka tashi ka koma can sai famfon ya ja ya bi ka in ka matsa sai ya matso in ka tashi sai ya miƙe daidai tsayuwarka in ka zauna sai zo daidai zama in ka kwanta sai zo daidai kwanciya saboda haka kullum haka zai zama wato wa ka'asan dihaka kuma kofin ka kullum a cike yake in ka cika kofin nan to ba zai kare in ka sha ka sha sai ya sake tsirowa ya cika in ka sha ka sha sai ya sake zuwa ya cika kullum a cike yake saboda kada a bata maka ran zuwa ka ɗebo ko ka ce ya ƙare da Allah a daɗo min to shi kansa cewa a daɗo min wani ɓata rai ne ga ɗan aljanna sau da haka shi yasa yake binka duk inda zaka yufuna bin nazari su ne waɗanda suke cikawa da duk wani alkawari da suka ɗauka ko wani alwashi da suka ɗauka tsakaninsu da Allah alwashi iri biyu ne akwai an da Allah ya wajabta maka shi ka yi imani da Allah ka bauta shi kaɗai ka bi manzanninsa ka yi imani da shari'arsa da addininsa wannan shi wajabta maka akwai kuma abin da kai kake wajabta wa kanka ta hanyar bakance da alwashi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu ɗaukan alwashi da bakance ya ce wanda ya alkawari ya bakance zai bi Allah to ya bi shi wanda ya bakancen zai saba wa Allah to kada ya saba masa yufuna bin nazari suna cikawa da alwashi suna cikawa da alkawari suna cikawa wal yufu nuzurahum wal yatawafu bil baitil atiq wa yakhafuna yawman suna jin tsoron wata rana kana sharruhu sharrun wannan rana ya kasance mustatsiran mai taratsatsi ne mai fallatsa ne kowa sai ya fallatsan masa sai wanda Allah ya tsare kawai sharri ne amma kuma mai taratsatsi wanda zai taɓa kowa sai wanda Allah ya tsare wa yut'imuna ta'ama kuma sun kasance suna ciyar da abinci ala hubbihi a bisa san wanda ya ce su ba da abincin fassara ta farko shine Allah san Allah ne yasa suka ba da abincin ko ala hubbihi suna san abincin suka haƙura suka bayar a nan ne malamai suke ganin kullum ka dinga bayar da abin da kake so ya fi lada wa yut'imuna at'ama ala hubbihi lan tanadul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه شين محل الشاهد وآتى المال على حبه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ويطعمون الطعام على حبه يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون kada ka tattara shara ka tattara abubuwa marasa kyau ka ce da shi za ka yi sadaka amma mai daɗin sai ka cinye kai da iyalanka to ka dinga ba da abu mai kyau wanda ka yi ma kake so miskinan suna ciyar da talakawa wa yatiman suna ciyar da marayu wa asira suna ciyar da ribatattu ko dai ribatattu wanda aka kama su a filin daga ko ribatattu waɗanda aka wato kamo su a yaƙi ko ribatattu 'yan kurkuku duk an fassara wannan ribatattun da shi kenan kaga waɗannan abubuwan guda uku da wannan kwamitin yake yi ciyar da talakawa abincin da ake tarawa a rabawa mutane da marayu da kuma ziyara da ake kaiwa kurkuku a taimaka wa 'yan kurkukun ta hanyoyi guda uku hanya ta farko ilimantar da su 'yan kurkuku akan hatsarin aikata laifuffuka da kuma tuba zuwa ga Allah da kyautata halaye na biyu taimaka ma 'yan kurkukun nan da abin da za su yi amfani da shi a cikin kurkukun a kai musu abinci a kai musu sutura a kai musu mafici a kai musu magi a kai musu sauran abubuwa da hukumar kurkuku ta amince a shiga da shi kaga biyu kenan na uku a duba waɗanda suke da ƙarancin laifi da tara a biya musu tara waccan shekarar mun biya mutum arba'in da nawa ne mutum ko arba'in da nawa ne wannan kwamiti na da'awa ya biya musu tara aka fito da su daga kurkuku ko a daidai watanni kaɗan da suka wuce baya na kai ziyara kurkuku na a kano na goron dutse kuma na tarar da matasa ne suka cika kurkukun nan makil kuma duk yan ƙananan laifuka ne wancan ya ɗau waya ya saci kaza ya wani wane ne ya murɗa wancan ya ƙwace maka kaza an yi faɗa ya buge wancan duk irin waɗannan da muka yi musu wa'azi muka ga alaman nadama hakuka wasu suka yi to sai na ce ai min list ɗin mutum arba'in da biyar aka yi min list ɗin mutum arba'in da biyar aka faɗi tarar da aka ɗora musu muka tattara kuɗin muka kawo muka biya musu wannan kudin tarar aka fito da su daga kurkuku muka zo muka tara su su arba'in da biyar din nan aka yi musu lacca aka yi musu bayani aka ba su abinci suka ci sannan kuma aka shirya musu yadda kowa zai je ya kama sana'a suka tafi suna ta godiya da abin da aka yi musu kuma suka yi alkawari cewa ba za su ƙara yin laifin da za a ƙara tsintarsa a kurkuku ba muna fata kuma har yanzu dai babu wanda ya koma insha Allah to kun ga waɗannan duk asira ya shigar da irin wannan aiki na shiga kurkuku da taimaka jama'a wanda muna kira hatta gwamnatoci su dinga shiga cikin kurkuku domin in an ɗaure ka ba ana nufin an wulaƙanta ka ba ne domin so ake ka gyaru an ɗauke ka ne daga cikin al'umma domin ana ga zamanka akwai matsala to kamata ya abi ka can a koya maka sana'a a koya ma ilimi a koya ma tarbiyya in an ga alamar tarbiyya da nutsuwa yanzu akwai wanda muka taran ma a cikin kurkukun har an shirya gasa ta alkur'ani yadda ake gasan nan har an samu zakara na ɗaya wanda ya zo a tajawidi da hadda qur'ani a kurkuku irin wannan ai kaga ya kamata a nema masa afuwa tunda har ya gyaru wasu an koya musu sana'a har sun samu certificate wasu an koya musu qur'ani har sun haddace qur'ani har an yi gasa sun zo na ɗaya to kaga irin waɗannan sun kama tafarki to irin su su kansu masu tsaron sai ka ji suna cewa irin waɗannan a nema musu afuwa sun ga cewa akwai alamar gyaruwa tare da su to irin gwamnatoci haka da sallah ko a wasu lokutan taro a ce gwamna da kansa ko ya tura wakilansa ko a kafa kwamiti na bin diddigin waɗanda ma ba a yi musu shari'a ba wani ma alƙalin ya mutu wani ma fayil ɗin ya ɓata wani ma babu laifinsa an ɗaure shi kuma an manta da shi akwai wanda sai bayan shekara arba'in aka gano bai laifin komai ba kuma ya shekara arba'in a kurkuku to kaga irin wannan akwai zalunci mai yawan gaske barin mutane a kurkuku ba abin diddiginsu saboda haka miskinan a ciyar da talakawa wa yatiman a ciyar da marayu waɗanda iyayensu suka rasu suka basu ƙanana ba su da hali ba su da ƙarfin zuwa makaranta ko magani ko karatu ko lafiya ko sana'a wa asiran da wanda aka ribato shi ko a wajen yaƙi ko aka ribace shi aka sa shi a kurkuku aka ɗaure shi inna ma nut'imukum suna cewa a zuciyarsu dan ba da baki suka faɗa ba Allah ne ya san abin da ke zuciyarsu yake gaya mana inna ma nut'imukum liwajhillah muna ciyar da ku ne saboda neman fuskar Allah la nuridu minkum jaza'an ba ma nufin wani sakamako da za ku yi mana a aikace wala shukuran ko ba ma bukatan ku gode mana da baki kawai mun yi ne saboda Allah inna nakhafu min rabbina haƙiƙa mu muna jin tsoro daga Allah mahaliccinmu yauman wata rana abusan wacce ta haɗe fuska kamtsarira kuma mai baƙin ciki dogo cikin baƙin ciki za a shiga dogo a wanda shine ma'anan abusan kamtsarira wato ta gimtse fuska kuma gimtsewan mai tsanani fawaqahumullahu sharra zalikal yaumi sai Allah ya tsare su sharrin wannan rana walaqahum kuma ya gamar da su nazaratan nashe nashe a ce fuska ka tayi nashe nashe an sani kenan ka ji daɗi kenan ka ji daɗi kana farin ciki wasu ruran da kuma farin ciki da jin daɗi wa jazahu Allah ya musu sakamako bima sabaru saboda haƙurin da suka yi iri uku sun yi haƙuri wajen bin Allah sun yi haƙuri ga barin saɓon Allah sun yi haƙuri da ƙaddara Allah sai Allah ya saka musu jannatan suka shiga aljanna wa harira kuma aka sa musu alhariri riga alhariri za a sa musu aljanna muttaki'ina fiha alal ara'iki sannan sun gida fiha a cikin aljanna alal ara'iki akan longu sita irin dogayen kujerun nan kowa ya kame ya wato abin da shi ma sarki ne mai sarauta ne a cikin gidansa aljanna la ya rauna fiha shamsan ba sa ganin rana balle ta kwalle ta yi zafi dan aljanna ya ce yau ana zafi babu wannan wala zam harira kuma ba a tsananin sanyi irin makomakon sanyi nan da ake kiran jaura ta wuce to ba irin wannan sanyin balle ka ce ka yau ana sanyi yan aljanna suna mura to ba a yin sanyin da zai sa mura a aljanna ko ba a zafin da zai sa gumi a aljanna wannan ya isa daɗi zafin nan da sanyin nan kadai aka daidaita maka shi to ka gama jin daɗi wadaniyatan alaihim zilaluha Allah ya ce inuwoyinta sun zama mafi kusa ne da su inuwar ba ta yi nisa ba ko ba ta zo dab da kai da za ta dinga taɓa kanka ba kusa take dab da kai inuwoyin da suke ɗauke da 'ya'yan itace wa zullilat qutufaha an kuma sakko ko an hore abin tsinkatta tazlilan horewa abinda za ka tsinka ba sai ka tashi ka je ba shi zai biyo ka in ka ga mangwaro in kai haka sai mangwaron ya taho sai sako kan hannunka sai ka tsinka in ka miƙe kuma ba zai kuma yi ƙasa ba sai shi ma ya miƙe daidai tsawonka in ka zauna shi ma sai dawo daidai zaune in ka kwanta sai dawo daidai kwance yadda za ka tsinka ba tare da ka wahala tashi ko zama ko kwanciya ba gaskiya wanda bai shiga aljanna ba an gama da shi Allah muna roƙonka don rahamaka ka sa mu a wannan aljannar wa yutafu alaihim bi aniyatin sannan ana zagaya su bi aniyatin da wani kofi min fiddatin wanda aka yi shi da azurfa wa akawabin da kuma wasu kowafu wato kofi kofi kanat qawarira wacce ta kasance gilas ce gilas ne ƙarauni qawarira min fiddatin Allah ya ce ƙarauni kuma na azurfa wannan wani abin mamaki ne ita kanta azurfar ta zama karau ana gano ciki ana gano waje ƙaddaruha ta ƙadira Allah ce suna gwargwada ta gwargwadawa in kana son kofin ya tsawo sai ya tsawo in kana son ya tsuke sai ya tsuke in kana son ya faɗi sai ya faɗi in kana son ya yawa sai ya yawa don ka a zuba maka a kofin ka ce ya maka nauyi to da zuciyarka za ka ƙaddara yadda kake so kofin ya zama sai ya zama haka wa yusqawna fiha ka'san za a shayar da su wani abin sha kana mizajuha abinda aka gauraya wannan abin sha din zanjabila sunansa zanjabila kuma zanjabilan irin na aljanna ainan Allah ya ce wani mabubbugar ruwa ce fiha a cikin aljanna tusamma ana kiran wannan mabubbugar ruwa salsabila kai daga jin sunan kasa akwai daɗi salsabila ka san za a kwashi daɗi a aljanna wani ruwa ne kana ji sunan inda yake ubugowa salsabila salsabila kai akwai daɗi na'am
ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويدعون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا يشاء الله إن الله والظالمين أعد لهم عذابا أليما Allah ta'ala ya ce wa ya tsufu alaihim wuldanun sannan wasu yara ƙanana matasa suna zagaye a kansu suna kai komo muhalladuna su waɗannan matasa dawwamammu ne ba sa tsufa ba sa mutuwa ba sa gajiya ba sa yajin aiki ba sa hutun litinin da asabar da lahadi ko alhamis da juma'a aiki suke titir shine ma'anar mukhalladuna ba za su bayyarinta ba ko ba za su ba aiki ko ba za su gaji ba ko ba za a canza maka wasu ba idza ra'aitahum idan ka hango waɗannan matasa masu hidima a aljanna hasibtahum sai ka ɗauke su lu'ulu'an sai ka ɗauka wani diamond ne mansura wanda aka warwatsa shi akan dadduma in diamond aka warwatsa shi akan dadduma ya ɗau haske sai ka hango shi tsalle tsalle haka yana walƙiya to haka za ka hango su a cikin mutane suna ta kai komo wai za ra'aita samma idan ka gano cikin aljanna ra'aita na'iman lalle za ka ga wata ni'ima da ba ta da iyaka wa mulkan kuma za ka ga tsabar mulki kabira mai girma mulkin da ba juyin mulki ba ƙarshen tenuwa babu ritaya babu tsufa babu kora ba yaƙi ba faɗa ba wani ɗan takara da zai fito ya ce sai ka sauka ya hau ba a tsige ka ba a cire ka ba a korarka mulki ne na dindindin saboda kai aka ɗaya ne mai mulkin ba ka da abokin hamayya ko abokin adawa to mulkin aljanna kenan shine mulkan kabira aliyahum thiyabu sundusin khudrun kuma Allah ya ce burbushin tufafinsu akwai wani tufa na sundus wata riga ce sunanta sundus wani yaji ne sunansa sundus saboda tsabar kyansa da tsadarsa hudurin kuma ja koraye shar kore shar ashe kore ma kwalliya ne kamar yadda fari ma kwalliya ne to kore ma kwalliya ne wa istabrak da kuma istabrak wani mai kyalli haka wa hullu asawira min fiddatin sannan Allah ya ce an yi musu kuma ado da awarwaro kamar irin wato agogon nan da muke sawa an musu awarwaro min fiddatin na azurfa wa saqahum rabbuhum sharaban tahura Allah ta'ala mahalicinsu ya shayar da su ruwa mai tsarki komai na aljanna mai tsarki ne giya aljanna ce ruwan aljanna ne kayan komai na aljanna mai tsarki ne babu haram a cikin aljanna komai halal ne baya ribewa baya lalacewa baya salancewa baya ɓaci ba sai an sa a furji ba don kai lalace duk komai halal ne ko mai tsarki mai daɗi inna haza kana lakum jaza'an Allah ya ce tabbas wannan ya kasance sakamako ne a gare ku saboda me wa kana sa'yukum mashkura kuma aikinku ya zamo abin godewa wanda ya aiki nagari hal jaza'ul ihsan illa al ihsan inna nahnu nazzalna alayka al qur'ana tanzila Allah ce tabbas mu ne muka sassaukan maka da wannan alqur'ani sassaukarwa wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala muqtin wa nazzalnahu tanzila kadan kadan aka saukar da shi fasbir don haka kayi hakuri li hukm rabbika ga hukuncin Allah ta'ala mahaliccinka شرعا وكونا الحكم الشرعي والحكم الكوني ولا تطع منهم آثما kada ka bi daga cikinsu mai yawan sabo au kafuran ko mai yawan kafirci kada ka bi kowa ka bi Allah da manzansa wala tuti'il kafirina wal munafiqina wa da'a azahum wa dhkur isma rabbika ka ambaci sunan Allah mahaliccinka ta hanyar girmamawa da tsarkakewa ka ce subhanallah walhamdulillah ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله بكرة دسافي وأصيلا دكما يمتي دمريتي كأبتش الله سافة ديما ومن الليل haka nan da daddare wasu fassara wannan da sallah asuba da kuma sallar la'asar wa min al-layli haka nan da daddare fasjudu lahu kai sujjada ga Allah shi da magariba da isha wa sabbihu laylan tawila ka kuma yi nafila cikin dare mai tsawo umin laila illa qalila nisfahu aw qus minhu qalila inna haula yuhibbuna al'ajilata Allah ce lalle waɗannan sun kasance suna son magaggauciya kalla bal tuhibbuna al'ajila kuna son magaggauciya ita ce duniya wa yadharuna wara'ahum suk- suna barin a bayansu yauman wata rana saƙilan mai nauyi ita ce ranar alkiyama ba sa kula da me zai biyo baya nahnu khalaqnahu Allah ce tabbas mu ne muka halicce su wa shaddadna asrahu ko muka karfafa gabansu da jijiyoyinsu da namansu yadda Allah yake ya maka kwanji ya maka hannu ya jijiya ya maka birki ya maka giya ya maka ido ya- ka ruga da gudu kuma ka ja birki ka tsaya sannan ka talla da gudu ka sa giya to kaga Allah dishi ya wannan ya karfafa kar- wato daurin jikinka ka zama ka karfa wa iza shi'ina Allah ya ce in mun ga dama baddalna amsalahum tabdila sai mu musanya kwatankwacin su musanyawa mu zo da wasu daban ba su ba inna hazihi tazkiratun Allah ya ce wannan jan kunne ne da wa'azi da tunatarwa faman sha'a wanda ya ga dama ittakhadha ila rabbihi sabila ya kama tafarki zuwa ga Allah mahaliccinsa ya tsarkake shi ya kadaita shi da bauta ya kadaita annabinsa da biyayya wa ma tasha'una to amma ganin daman ma fa ba ku ga dama ba illa an ya sha Allah sai in Allah ya ga dama ku kanku ganin damar ku tana karkashin ganin damar Allah inna Allah tabbas Allah subhanahu wata'ala kana aliman ya kasance mai cikakken sani sanin Allah ya gauraye ya game abubuwa guda takwas ya san duk abin da ya wuce gaba ɗaya ya san duk abin da zai zo gaba ɗaya ya san duk abin da ake ciki gaba ɗaya kaga uku kenan ya san duk abin da ya bayyana hudu kenan ya san duk abin da ya ɓuya kaga biyar kenan iliminsa ya haɗa mustahilat duk abin da ba zai yiwu ba wal mumkinat da abin da zai yiwu wal ja'izat da abin da mumkinar mustahila ja'izat duk suna ƙarƙashin sanin Allah sannan ilimin Allah ba shi da farko ilimin Allah ba shi da ƙarshe ilimin Allah ba shi da iyaka hakiman Allah mai cikakkiyar hikima ne a hukuncinsa da kuma wato abin nan a- wato yinsa yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi Allah yana shigar da wanda ya ga dama cikin rahamarsa Allah ya shigar da mu wadh-dhalimina su ko azzalimai a addalahum azaban alima Allah ya musu tanadin azaba mai raɗaɗi Allah ya tsare mu to abinda aka faɗa a cikin wannan sura na daɗi Allah ya sa muna da rabo a ciki abinda aka faɗa na azaba da wahala da tsanani Allah ya raba mu da wahala duniya da lahira ayoyin da suka faɗi ni'ima Allah ya sa muna da rabo wanda suka yi maganan azaba Allah ya tsare mu abinda aka ce a yi Allah ya ba mu ikon yi wanda aka ce a bari Allah ya ba mu ikon bari inda muka karanta daidai muka fassara daidai Allah subhanahu ta'ala ya ba mu lada inda muka yi kuskure wajen karatu ko wajen fassara to Allah ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdik tambayoyi wannan yace malam mai wannan tambaya yana cewa yayi hatsari ne da azumin nan amma bai fita hayyacinsa ba sai dai jini ya zuba daga jikinsa to yaya matsayin azuminsa zubar jini baya cewa azuminka ya kare domin sahabbai sun yi yakin badar a cikin ramadana kuma an jiwa da yawa daga cikin su rauni amma annabi bai ce su- wannan azumin nasu ya kare ba da aka jin ciwo ko rauni baya nufin azuminka ya kare sai dai idan ka jigata saboda tausayi sai a karya azumin a baka abinci ko magani saboda a ceto rayuwarka in ya so sai ka rama malam ko ana jam'in sallar kasaru kwarai da gaske ana yin jam'in sallar ƙasaru musamman kuma idan dukkaninku matafiya ne idan kuma ka tarar da mai zaman gida kai kana yin ƙasaru to dole ka cika in za ka bi shi amma in shi zai bi ka shi sai ya biyu kai biyu shi ya hudu ba za ka ce dan na ga wani ya taɓa yin haka sai da neman gyara wai da ya zo tara ana raka hudu da ya bi sai ya zamansa sai da aka ci ko biyun aka yi sallama ya ce dama a cikin hudun biyu nake so na samu biyu na don haka na tsaya daga nan ko kuma ya tsaya sai an yi biyu sai ya bi biyun karshe sai a yi sallama to ba haka ake ba abdullahi dan abbas a cikin tamamul minna ta alikin fiqh sunna shek albani ya kawo wata ruwaya daga abdullahi dan abbas wasu yan kasuwa suka ce muna yin tafiya mu matafiya ne kullum muna cikin halin tafiya in mun bi mazauna gida sai mu cika in mu kaɗai za mu yi sallah sai mu yi kasaro sai abdullahi dan abbas ya ce wannan ita ce sunna don haka kenan in ka bi mazaunin gida ka cika in ka bi mai kasaru kuma kai kasaru malam ko ana yin layya wa mamaci Allah kai masa ladan kwarai ana iya yin sadakan layya ga mamaci musamman babanka ko babanka ka yanka rago ka ce Allah ya kai musu ladan dalili annabi ya yanka rago guda biyu sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah wannan nawa ne wannan kuma ga wanda bai samu damar layya ba a cikin al'umma ta to da wannan malamai suke kafa hujja akan cewa yana karɓan niyaba kamar yadda kake gina masallaci ko makaranta ko kai sadaka jariya ka ce Allah kai wa babanka ko babanka ko wanka ko waye lada to anan ma kana iya yin layya ka ce ladan Allah ya kai wa mahaifinka bayan ka yi taka kuma ba malam ko mai itikafi zai iya karatun jarabawarsa bayan salloli da karatun qur'ani kwarai da gaske musamman jarabawan nan tasa ai yana yin karatun ne da manufa domin ya samu sana'a da aikin yi amma kada ya mayar da gaba ɗaya itikafin shine karatun jarabawa sai ya yi karatun ƙur'ani ya yi istighfari ya yi hailala ya yi salati lokacin da ya rage kuma sai ya ɗauko karatun jarabawa sai ya yi bita malam ko ya halatta idan akwai abu a hannuna in miƙa wuyan hannuna mu gaisa kamar yaya kenan a'a in dai ba gaisuwa a yi ta da tafin hannu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan musulmi ya haɗu da ɗan uwansa musulmi suka maika wa juna hannu suka gaisa duk zunubinsu an goge musu baki da wannan yace malam mai wannan tambaya tana cewa ta tambayi mijinta zuwa unguwa da ta dawo sai ya ce ta wuce gidansu yana ga zamansu ya ƙare ne da ta isa gida sai aka dawo da ita ina matsayin aurensu sai a kira mijin auren ya ƙare kwata-kwata da nufin ka sake ta ko ku auren wannan daren ne ya ƙare ta tafi gida sai gobe zai dawo ya ci gaba saboda kalma ce mai ɗaukar ma'ana guda biyu zai iya ƙarewa ta dindindin kuma zai iya ƙarewa na ɗan wannan lokacin saboda haka tunda akwai ihtimali sai a tambayi miji da kace matarka ta tafi gida auren ku ya ƙare kana nufin ya ƙare ka sake ta ko me kake nufi yace kwarai sakinta ne to sai a rubuta ɗaya kenan kuma za a dawo da ita sai dai a dawo da ita a matsayin biko amma saki ɗaya ya tabbata malam ko ɗan shege yana da laifi to ina yi laifin lam yakun shay'an mazkura lokacin da aka uban suka daidaita da uwar da ta haife shi suka yi zina shi yana ina yana ina to Allah yana ɗora mutum laifi ne ta hanya uku sai ku ji in yana ciki na farko kai kai laifin da kanka na biyu ka sa a yi laifin ko ka goyi bayan laifin na uku labari ya zo maka ana laifin ka ji daɗi cewa ya yi daidai to a cikin ukun nan wanne wannan jaririn ya yi ya ce su haɗu su zina shikenan da aka zo masa labari cewa babanka da babaka zina ka suka haife ka ya ce sun kyauta wataƙila ma ya ta jin haushinsu ko ya ta tsine musu albarka da suka cuce shi Allah ta ziro wa ziratan wuzira ukhra da haka malamai suka ce dan zina shi a karan kansa ba shi da wani laifi tsakaninsa da Allah domin bai yi abin da za a ɗora masa laifi ba amma dai an cuce shi da aka biyo da shi ta mummunar hanya an cuci rayuwarsa domin mutane su ta zaginsa suna cewa ai ko uba ma ba shi da shi kuma alhalin yana da uban sai dai ba na halal bane da haka akwai littafi da aka yi a hakamu waladin zina mujalladi daya ina da shi akwai kuma a hakamun laƙe hukuncin ɗan tsintuwa shi ma wani dokta ne ya yi project ɗinsa na doktarin a kan ɗan tsintuwa mai hukuncinsa ka tsinci ɗa kawai baka san nawaye ba halal ne haram ne haihuwarsa aka me kawai ka tsinta to riƙe wannan ɗan mai hukuncinsa da tsintuwarsa sannan kuma ɗan shege waɗanda ake haihuwa a zubar mu da yake ana samun irin wannan da yawa da safe zai ka ji an ce an ga kwali da yaro a ciki wata ta haifa ta aji a ta kawo mana nan da muka kirga a cikin wata hudu an kawo mana jariri wajen tamanin da wani abu wanda aka jefar banda wanda sun mutu ma ga wasu aka kawo masu ran to irin waɗannan yaran sai a ba wa mutane su alsirike su dinga kula da su ana musu tarbiyya don zubar da su a kan hanya kuma sai ya zama bala'i ga al'umma domin a yi zina a samu ɗa kuma a kashe ɗan to kashe ɗan ya fi illa a kan zinar saboda shekul islam ya yi doguwan magana a kan irin wannan yaran haka nan abin nan ya yi magana a kai ibnul qayyim mazahib ɗin nan guda hudu malikiya shafi'iya hambaliya hanafiya duk suna da maganganu a kan waladin zina mai hukuncin dan zina mai zai iya mai ba zai iya ba a lokacin umar dan abdul aziz ne ma aka samu an samu wani dan zina yana limanci ya ce a cire shi aka ce me ya sa ka ce a cire shi yace saboda ka a dinga sukan masallacin saboda shi amma ba dan sallarsa ba ta yi ba ko limancinsa bai ba ko addininsa bai ba to da haka wannan shine haka masu yin zina suna jawo mana bala'i kuɗi dubu goma daga wani ɗan uwa ya ce a saka asusun marayu a yi masa addu'a Allah ya sa ya haddace ƙur'ani da sauran bukatunsa dubu biyar daga haske mai bodi ya ce a sa asusun marayu a yi masa addu'a da wata dubu biyar daga wani bawan Allah shi ma ya ce a sa asusun marayu a yi masa addu'a Allah ya ba shi lafiya da aiki na gari dubu biyu daga wata baiwar Allah fi sabilillah Allah ya biya mata bukatunta shinkafa buhu ɗaya shadda yadi goma Allah ya ba wa mahaifinsa lafiya da ƙaruwar arziki shadda yadi goma a tamfa guda ɗaya ice Allah ya biya masa bukatunsa a tamfa turmi biyu daga wani bayan Allah daga wasu bayan Allah Allah ya biya masa bukatunsu alƙur'ani guda ashirin da ɗaya daga wasu bayan Allah a yi musu addu'a Allah ya biya musu bukatunsu shadda yadi goma ji wani bawan Allah ya ce Allah ya ji kan kakarsa a tamfa biyu Allah ya gafarta wa mahaifiyarsa alƙur'anai goma sha biyar daga wani wasu bayin Allah a yi musu addu'a Allah ya biya musu bukatunsu sannan ga wata dubu biyar daga wani bawan Allah a sa asusun marayu a yi masa addu'a alƙur'anai guda uku daga ja'afar state locust a yi masa addu'a Allah ya biya masa bukatunsa dubu ɗaya daga wani bawan Allah Allah ya bashi lafiya yana fama da cutar asma ɗari biyu daga wani ɗan uwa a masa addu'a total nawa kenan to Allah subhanahu wata'ala ya amsa wa kowa da kowa bukatarsa ta alheri waɗanda suka kawo gudunmawa a saka a cikin asusun marayu da kuma taimakawa waɗanda suke da ƙaramin ƙarfi musamman a cikin wannan wata muna fata Allah mayan musu da alkhairi wanda suke niyyar su taimaka ma ba su da hali Allah ya ba su hanyar taimakawa din sannan akwai ɗan uwa da ya yi yunkurin sama wa wannan foundation wato abin nan site ɗinsa mai zaman kansa wanda ko ina mutum yake a duniya zai dinga ganin activities da ake karkashin wannan kwamiti na da'awa da kuma ayyukan jin kai da agaji wannan dan uwa ya nuna min irin tsare-tsaren da ya yi kyau sosai muna masa addu'a Allah ya saka masa da alheri kuma za a saki wannan in an gama uploading ɗinsa za a sanar da mutane ko ina kake a duniya za ka dinga ganin ayyukan da kwamitin nan yake yi da adadin ayyukan da yake na yau da gobe Allah ya samu dace baki ɗaya ya biya mana bukatunmu na alheri وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من آديت تباركت ربنا وتعاليت akwai lacca guda ɗaya da za a wa mata imam malik ko an soke ta to akwai lacca da za a wa mata zalla kawai da haka babakka yakka kanwakka budurwarka wane ne duka tura su can saboda haka ba zance gobe ba zuwa zance gobe da a tura su can imam malik a can za a yi wa mata wa'azi gobe karfe nawa na safe karfe goma na safe اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك